بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل وموجبات الغسل أربعة انقطاع دم الحيض ودم النفاس والموت والجنابة وهي نوعان خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل أو المرأة في نوم أو يقظة بفتح نقاف ضد النوم
shikenan. faslun rabewa baina ma maba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da abubuwan da suke wajibta wanka ga bawan Allah musulmi da kuma 'yar uwarshi baiwar Allah musulma malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wa mujibatul ghusli wato abubuwan da suke wajibta wanka al'ashiya ullati tujibul gusula lil muslimi aw lil muslima abubuwan da suke wajibta wanka ga bawan Allah musulmi namiji ko baiwar Allah musulma ta mata arba'atu wato danya abubuwa guda hudu ne ɗaya daga cikin waɗannan guda hudun su ne waɗanda suke wajibta wanka ga bawan Allah musulmi ko baiwar Allah musulma daga cikinsu akwai wanda namiji da mace sun yi tarayya a ciki akwai kuma wanda mace ce ce kadai ta kadai ta da wannan abun namiji Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara shi yana da wannan abun ba amma ba wankan da namiji ne ya kadai ta da shi mace ba ta da shi wannan na farko ya ce in ƙiɗa'u damil hayo wato yankewar jini na al'ada yana ɗaya daga cikin sabubban da suke wajibta wanka ga baiwar Allah mace baiwar Allah musulma idan jini na al'ada ya zo mata ba za ta yi ibada ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba a kwanakin da take cikin jini na al'ada to bayan jini na al'ada ya ɗauke mata kafin ta ci gaba da ibada to akwai wanka a kanta kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tatahharna ma'ana fa idza tasalna wato idan suka yi wanka fa'atuhunna min haitsu amarakumullah wato ku je wa iyalanku ta inda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce ku da ku je musu to na farko daga cikinsu abubuwan da suke wajibta wanka shine yankewar jini na al'ada wadamin nifas sai kuma na biyu da jini na biki jini na biki shine jinin da mace wato yake zo mata in ma kafin ta aihu da ɗan lokaci kaɗan in ma tare da aihuwa in ma bayan aihuwa wannan shine damun nifas الدم الذي يخرج من قبل المرأة بسبب الولادة إما قبلها بزمن يسير أو معها أو بعدها إما كافنت أيه دلوك تشيك أنكني هو لوك تشند تكي تشكين أيهور ko kuma bayan ta aihu wannan shine jini na biki to shi ma idan ya ɗauki wajibi ne ga baiwar Allah musulma ta yi wanka kafin ta ci gaba da ibada ɓangaren sallah da azumi kafin mijinta ya je ya ci gaba da yin amfani da ita to waɗannan guda biyun da in ƙaƙwa'u damil hayub da damin nifas wannan dukkaninsu mata ne kaɗai suke kaɗaita da shi namiji ba namijin da yake jini na al'ada ba namijin da yake aihuwa baranta na halace zai jini na biki mun gane da kyau walmaut sai kuma na uku daga cikin sabubba waɗanda suke wajibta wanka ga bawan allah musulmi shine mutuwa wanda wannan mutuwa ya shi fiha ar-rajul wal mar'a wato mutuwa namiji zai iya mutuwa hakanan yar uwarshi mace za ta iya mutuwa to bawan Allah musulmi idan ya rasu kafin a kai shi makwancinsa akwai bukatar amai wanka ba za a je amai sutura ba kafin a mai wanka idan aka mishi wannan to sai a tono shi a mai wanka a saka mai likafani a yi mai sallah sannan kuma a kai shi makwancinsa addini na musulunci ya tsara wato duk wani wanda ya mutu daga cikin 'yan uwanmu musulmi yana da haƙƙi a kanmu na mu mai wanka mu saka mai likafani mu je mu mai sallah mu je mu binne shi shi zai moru da wannan aikin namu da zamu mishi mu ma za mu moru da samun lada da yi mishi wannan aiki haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man shahidar janazata hatta yi salla alaiha falahu qira'u wa man shahida hatta tulfana falahu qira'ani zala ce dukkan wanda ya halarci gawa ya tafi lokacin da aka ce dan uwan shi musulmi ya rasu aka fuddo wannan dan uwan nashi musulmi bayan an mai wanka an saka mai da kafani an saka shi cikin makararsa aka fuddo shi aka kashi gurin da za a yi mai sallah ya sallace ta za a ba shi babban lada mai girma wanda daga nan ya raka shi har makwancinsa ya tafi hal makabarta aka binne shi tare da shi za a ba shi manya-manyan ladaddaki guda biyu wanda kowane lada daga ciki girmansa mafi karanci shine girman dutsen uhudu to cikin minti talatin minti arba'in za ka samu manya-manyan ladaddaki guda biyu wanda sun fi girman dutsen uhudu a girma to kaga lalle wannan za ka kara wa kanka hasanat a cikin sikelinka wanda inda a ce mutum zai wuni yana barci ba zai samu waɗannan ladaddakin to shi ma kuma daga ɓangare ɗin shi ma zai moru da mu don bawan allah musulmi wanda ya rasu yan uwanshi musulmai mutum arba'in suka yi mai sallar gawa to allah subhanahu wa ta'ala zai amshi ceton shi zai gafarta mushi ya shigar da shi aljanna kamar yadda hadisin da yake cikin sahihu muslim ya tabbatar hadisin abdullahi da abbas ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mamin musulmin ya mutu fa ya ƙumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shufi'u fi kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fi hadisin abdullahi dan abbas lokacin da ɗansa ya rasu wato ya ce wa ɗaya daga cikin ɗalibansa kuraibu ya ce leƙa shin jama'a sun zo da ya leƙa shi ya ce ƙwarai ku jama'a sun zo ya ce sun kai arna ya ce ƙwarai kwa ya ce to a fuddo shi a je a mai sallah ce dan na ji ma'aiki ya ce ba wani bawan allah musulmi da zai rasu mutum arba'in su tsaya a kan sallatar gawar shi waɗannan mutanen arba'in irin shi ne musulmai ba sa haɗa bautar wani da allah kowa daga cikinsu yana roƙa mai Allah ya amshi alhurmarsa Allah ya mai gafara Allah ya ji kansa wace sai Allah ta'ala ya amshi wannan addu'a ta su ya shigar da su ya shigar da shi aljanna sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai ingatattu ya kudaitar akan wato yin addu'a ga bawan Allah musulmi dan bawan Allah musulmi ya rasu a yi mai addu'a babban abin da yake bukata daga wajen 'yan uwanshi musulmai shine su dinga yi mai addu'a istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'alu ku dinga nema wa dan uwanku wanda ya fadi ya rasu gafara ku dinga roƙa mai Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi dacewa wajen ba da amsar da mala'ikai za su yi mai tambaya a cikin kabari dan a wannan lokacin ana yi mai tambaya bayan an binne shi kenan to wannan shine na uku wal janabatu sai kuma na hudu shine wankan janaba idan janaba ta samu mutum to kafin ya ci gaba da yin ayyukan shi na ibada irin bangaren sallah da azumi to akwai bukatar yi wanka na'am wahiya nau'ani wannan janabar ita nau'i guda biyu ce annau'ul awwal khurujul mani fitowar maniyi daga jikin ɗan adam imma namiji imma mace almuqarinu lillazzatil mu'tada wanda yake haɗe da jin daɗi wanda yake na al'ada minar rajuli awil mar'a daga ɓangaren namiji ne ko daga ɓangaren mace wato fitowar mani ba kowane mani bane idan ya fito wanka yake waje ba ta dalilin fitowar shi sai in ya zamanto idan manin wanin da ya fito ya fito ne saboda jin daɗi amma malin da ya zamanto fitowar shi ba ta haɗu da jin daɗi wannan baya wajibta wanka mun gane da kyau da ya zamanto yanzu mutum yana tafiya ya ka samu wani mushkili wani mahaukaci ya kunce ya zai fara ɗirkai shi har ya fitar da mani to wannan babu wanka a kan shi ya ci kashi kuma a jihar ya yi wanka babu wanka a kan shi mun gane da kyau ko yana cikin tafiya a kan titi wata kawai daga cikin gida ta watsa ruwan zahi kawai sai ya aran gama da shi ana zuba mishi a jikin shi saboda tsananin zafi hal ya fitar da mani ba za a ce mai ba sai ya yi wanka saboda wannan kharajar maniyu illa anna khurujahu laysa muqarinan lil ladza manin ya fito amma kuma ba haɗe yake da jin daɗi ba wahala ce ta fitar da shi don haka babu wanka a kai shi wannan sannan kuma jin daɗi wanda yake na al'ada ya fito daga ɓangaren namiji ko daga ɓangaren mace fi naumin auya ƙabatin wato wannan manin ya fito ga bawan Allah ko baiwar Allah a cikin barci ne mutum ne yana barci ya yi mafarki da ya tashi ya ga jikin shi a jike ya ga wandon shi a jike ko baiwar Allah ce ta yi mafarki da ta tashi ta ganta a jike to wanka ya waje ba akan kowa daga cikinsu au ya ƙazatin ko kuma a farke ne idan mutum yana tsaye ya fitar da mani to shi ma dai wanka ya waje ba a kan shi bi fathi da ƙaf da yi wa ƙaume ruwa wasali sama au ya ƙazatin ba au ya ƙazatin ba ba a ɗaure ta mun gane da kyau yawwa shi ne ya ce guddun naumi kishiyar barci na'am وقد يجب الغسل لخروجه من غير من غير مقارنة اللذة مثل أن يجامع فليلتذ ولم ينزل فيلتذ فيلتذ فيلتذ ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل shi kenan shehu ya ce wa ƙadi ya ji gusulu so da dama ma wanka yana wajaba ga bawan Allah musulmi li khurujihi saboda fitowar maniyi min ghairi muqaranatin ladda ba tare da haɗe da jin daɗi ba zai iya yiwa wanka ya ka ya kama bawan Allah musulmi saboda mani ya fito wanda kuma fitowar wannan mani din ba tare da ya ji daɗi ba shine ya kawo misali yace mislu an yi jami'a wato misali mutum ya sadu da iyalinsa ya kusanci iyalinsa fayyaltazza ya ji daɗi ya more lokacin da ya kusanci iyalinsa shi kenan amma kuma sai kasala ta zo mishi walam yunzil bai yi kule ba bai fitar da mani ba sai kuma ya tafi ya yi wanka sun ya kharuj min hulmaliyu can kuma bayan yana zaune sai mani ya fito mishi rabla an ya tasila kafin ya yi wanka to wannan a farkon musulunci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga itiban ya ce da shi alma'u min alma wato ruwa na wanka ana jika jiki ne da shi saboda ruwa na mani ya fito amma idan ya zamanto mutum ya kusanci iyalinsa har ya zamanto ya yi kasala amma bai fitar da mani ba babu wanka a kan shi ita ma babu wanka a kan wannan shine asali a addini na musulunci hadisin abu sa'idin khudri na cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama arsala ila rajulin min al-ansar faja'a wa ra'suhu yaqtur فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال إذا أعجلت أو أحطت فعليك الوضوء da kuma hadisin Ubayy ibn Ka'ab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda shi ma yana cikin Bukhari yana cikin Muslim Ma'aiki alaihi salatu wassalam an tambaye shi dangane da mutumin da wato ya kusanci iyalinsa amma kuma bai fitar da mani ba me yake kan shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ga sulma masal mar'ata minhu thumma yatawadda wa yusalli to iya abin da zai shine ya wanke farjinsa ya tafi ya alwala ya ci gaba da sallar shi ya ci gaba da in ibada to amma daga baya sai aka shafe wannan hukunci din sai ya zamanto idan ya zamanto bawan Allah musulmi ya kusanci iyalinsa ya sa ta jibin goshi to wanka ya waje ba a kansu ko da bai fitar da mani ba idza jalasa bayna shu'abi hal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl zada muslimun wa illam yuzid hadithin abu huraira ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idza jalasa ar-rajulu bayna shu'abil mar'ati al-arba wato idan bawan Allah musulmi ya tsugunna tsakankanin sassan mace guda hudu sannan kuma ya sanya ta jibin goshi to haƙiƙa wanka ya wajaba alwaya ta al-imam muslim zala ce ko da bai fitar da mani ba sannan kuma ga hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihu muslim wani mutum ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama anir rajuli yujami'u ahlahu thumma yaksu wa aishatu radiyallahu anha jalisa hal alaihim al-ghusl فقال عليه الصلاة والسلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل hadith yana cikin sahihu muslim da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke nuni akan shafewar wancan hukunci a farkon musulunci alma'u min alma amma daga baya sai aka shafe wannan doka aka zo da sabuwar doka in dai mutum ya kusanci iyalinsa sawan anzala aulam yuzil faqad wajaba alaihi al-ghusl na'am
مغيب وحفة البالغ وهي رأس الذكر أو مغيب مثلها من مقبوعها في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت وإن لم ينزل shikenan sai kuma wato nau'i na biyu na janaba ya ce wa mazibu hashafatil balir da kuma ɓacewar kan alƙalami na balagagge mutumin da yake ya balaga kan alƙalaminsa ya ɓace wahiyar ra'asu zakar idan aka ce hashafa shine kan azzakari aw maghibu misliha ko kuma bacewar kwatamkacin wato kan alkalami min maqdu'iha ga bawan Allah wanda yake da yankakken kan alkalami fi farjin wannan kan alkalamin nashi ya bace a cikin farji adamiyin farji na bil'adama na ya mace aw ghairihi ko kuma farji na wani bil'adama ko farji na dabba kunsa au zakarin wato wannan wanda aka ɓadda kan alƙalami a jikin farjinsa namiji ne ko kuma mace ce ce hayyin au mayyitin rayayye ne ko a mace yake wa illam yunzil ko da bai fitar da mani ba shi ma wanka ya waje ba wato anan inda a ce yanzu misali mutum wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da yawan shahawa ya zamanto ya biye wa kanshi son zuciyarta wanda za ta tura shi jahannam saboda duk wanda ya bi son zuciyar shi to za ta maida shi shi kuma bawanta a fara'aita mani takhada ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi idan ya zama to mutum zuciyar shi ta kawata mishi shi yanzu ya ga cewa tun da dai kowace mace ta ce ba ta son shi ya je gurin waccar ba su daidaita da ita ba ya je gurin waccar an ce an kasa shi ya je gurin waccar kawai sai ga dai shi kullum ya sha surutu yusuf ta fi dubu ya yi arba'in da ɗaya ya yi ya yi arba'in da ɗaya ya yi ya yi arba'in da ɗaya ta fi sau goma da ya ƙarshe ya ɗauki ƙur'anin ma ya karanta duka amma in ya je gurin mace sai ta ce ba ta zauwa kawai sai ga shi wayan da sha'awar nan take damun shi bari ya je shi ya samu tinkiya ya biya bukatar shi a jikin tinkiya to idan ya je biya bukatar sa a jikin tinkiya ya sadu da tinkiya ko to wanka ya waje ba a kai shi amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi umarni akan cewa dukkan wanda ya tafi ya biya bukatar shi ga dabba to da shi da dabbar duk a kashe su duk a kashe su wannan lalata tashi ta yawa hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sunan na abi dawud da waɗansu daga cikin littattafai na sunna ko kuma ya zama to yanzu mutum mace ce ce ta rasu an je an mata sutura kawai cikin dare ya bi dare ce tun da dai su rayayyun sun kishi ga wanda in yaje shi ba za ta mai garrama ba yaje shi ya tona kabari ya kusance ta to wanka ya waje ba a kan shi wanka ya waje ba a kan shi shi ma irin wannan kuma an ci nasara a kansu irin waɗannan sai a musu ukubar da ta dace da su wanda addini na musulunci ya tanada saboda kada wani shi ma ya yi garaje irin wannan aiki irin waɗannan mutanen guba ne ga al'umma fazone ne cikin al'umma za su iya hallakar da al'umma saboda duk wata ayyuka wanda suke na aika-aika duk wani aiki na laifi idan waɗansu daga cikin bayan allah musulmai suna aikatawa wanda ba sa aikatawa ba su kyamaci wannan abun ba ba su nisanci zama da waɗannan mutanen ba ba su ɗora dokar allah a kansu ba to wannan musibar idan ta zo ta ba su kaɗai za ta shafa ba har wanda suke zaune a garin za ta shafa wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa dukkan wata musiba idan ta zo ta saboda waɗansu 'yan cikinmu 'yan tsirarru sun aikata wani laifi ko to ba su kaɗai za ta taɓa ba mu duka gabaki ɗaya kan urwa da wabi za a yi da mai laifin da wanda ba shi da laifin an haliku wa fiye na salihu na tsala na'am idan ka tura da khabar ma'aike alaihi salatu wassalamu ummu salama ta ce da shi ya rasulallahi shi yanzu za mu hallaka tare da cewa a cikinmu akwai managartan bayi ana ce kwarai kwa inda ya hatta gaza da ta'asa ta yawa dole hakan din ya faru na'am mun gane da kyau na'am
وتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر مع زيادة تحريم قراءة القرآن إلا الآية ونحوها على وجه التعوذ والرقى والاستدلال ودخول المسجد والمكف فيه شيكنا ما لا يتي وتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر جنابة tana hana dukkan abubuwan da alhadathul asgar yake hanawa dukkan abin da mutumin da baya da alwala ba zai yi sa ba a jiya mun yi magana akan abubuwan da yake haramu ne ga bawan Allah musulmi wanda baya da alwala ya aikata irin abin da ya shafi sallah ta farilla ko ta nafila irin abin da ya shafi dokan alkur'ani kamil irin abin da ya shafi sujudu tilawa da sujudu sahawi da sauransu waɗannan dukkanin su yi bayani akan su a jiya ko fa haka nan mutumin da yake da janaba baya halitta a gare shi ya sallah ta farilla ko ta nafila in dai ba tare da yayi taimama ba saboda ya rasa ruwan da zai yi wanka da shi haka nan baya halitta a gare shi ya doki alkur'ani ya doka haka baya halitta a gare shi yayi sujudu tilawa kamar yadda muka yi magana a jiya akan sabani na malamai sannan kuma baya halitta yayi sujudu sahwi baya halitta yayi tawafi da sauransu to kuma ma'a ziyadati tahrimi qira'atil qur'an tare da ƙari yin daɗi na haramcin karatun alkur'ani mai girma mutumin da yake da kwai janaba ko gardi ne mai gardama shiga aljanna ko ko gardi ne wanda yake a tsaye ƙur'ani a zaune ƙur'ani a ringe shi alkur'ani a banɗaki ƙur'ani a waje ƙur'ani to ko shi in yana da janaba addini bai ba shi damar ya karanta alkur'ani ba tilawa tukuri na musaffa da za a yi da ku da yan uwanku to sai ya zamanto shi sai ya je gefe ya zauna ko ya zamanto cikin almushahiduna yan kallo almushahiduna mustami'un yan kallo masu saurari mun gane da kyau illal ayata face dai aya guda ɗaya wani hawaha da makamanciyar aya ɗaya irin aya biyu aya uku zuwa biyar zuwa shida zuwa bakwai zuwa takwas yawwa alawajihin ta'awud a to shi ma zai karanta su ne akan fuska ta neman tsari to in ya zamanto cikin dare ne janaba ta same shi akwai al'azkar wanda ake yin su kafin a kwanta a yi barci daga ciki ana karanta ayatul kursi a ciki ana karanta falaki da nasi ana karanta kukuwan lafi waɗannan dukkaninsu sun tabbata ma'aiki idan zai kwanta wato yana karanta waɗannan abubuwa sannan kuma ya tabbata ma'aiki idan zai kwanta yana karanta suratu bani isra'il da suratu zumar yana karanta suratu subhana suratul isra'i kenan wajen aya 110 ina ga take doke da ita da suratul zumar wajen aya 75 57 aya ko ba ni zumar wata muke tana tana tani 70 aya ko 72 take da tana da aya 72 to kaga ranar dukkanin suna daga cikin azkar wanda ake yin su inda a kwanta to inda ala waje ta'awud ne ya karanta ayatul kursi saboda ma'aiki ya ce dukkan wanda zai karanta ayatul kursi lokacin da zai kwanta ya yi barci to da shi da shaidan sun yi hannun riga shaidan da bai isa ya kusance shi ba kana karanta ayatul kursi mala'ika zai zo ya kula da kai har ka tashi in shaidan ya zo zai taba ka kai tau daga nan wannan samun ku ne ka kore shi amma in ba karanta ayatul kursi ba shaidan watakila sai ya zo ya bi ta kanka ya bi ta kawuwan kai ta inda ya ga dama zai raka kai kawo a kanka ya ta dabdala ba amma karanta ayatul kursi Allah ta'ala sai ya kare ka da shi hadisin Abu Huraira mu'allaq yana cikin sayyid Bukhari lokacin da Abu Huraira ma'aiki alaihi salatu wassalam ya wakilta shi da ya kula da tsarewa dukiya ta zakka yana cikin dare kawai fatalwa sai ta zo ta ta zo ta kwasa ran daren farko da ya kama ta sai shi fatalwa sai ya ce mashi to mala abu hurera sai in ka gane ma ya kasan ni mutumin kirki ne da ya gane na zo na ɗanyi ƙaramin halin larura ce ta kani ya gare ni yara ƙanana kuma ban da abinci bukata ce ta kani ka ji tausayi na ka ji kana ce to gobe kar kuma ce an kare ita kuma da Allah washe gari da safe abu hurera da ya zo ce ko karata da mutumin ka je da dare ce to gashi gashi shaka iyalin shi zan wahajatan farahimtuhu fa khallaitu sabila mazala ya ce ƙarya ya maka gobe ma sai ka gai shi abu da ya ce ya ce tun da na ji manzo Allah ya ce gobe ma sai ka gai shi na san manzo Allah ba wasa yake ba shikenan da dare Abu Huraira yana cikin gadi kawai sai ya ga hallo fatar wannan ta kwalli kwalli ta fara kwasa Abu Huraira zai damƙe ta kai wannan sabai ba su da tsoro yana gani yan mutanen wajen ne yanzu ka ci karo da fatar waje ko to wallahi na ga umbura ba ya kare zama to da karshe ne da ya kama shi hannu ya mai majiya ya ce a yau sai na kai ka gura annabi an hukunta ka ya ce a ce wallahi matsala ce irin jiyan ne dai yaran sun cinye abinci babu kuma a tausaya mai ce to shi kenan je kawai shagari maza Allah ya tambaye shi a kowa karata da mutumin gajiya ce da yadda ka faɗa da ya rasula ya zo shi amma kuma ga yadda muka yi da shi irin yadda ya faɗa mun je haka ya faɗa maza Allah ce to ya ce muka ba zai koma mu goje ƙwarai ku haka muka yi da shi ce to ƙarya ya maka yau ma sai ka gan shi ce to da daren da na zo ne na yi shiri na ina kama shi ba wani uzuri na shi da za a amsa to ne mu shiri mu jinka to yana kama shi zai mu ya ce ƙarya mun bakinka makarecin banza makarecin waje haka za mu tsaye da kai kana kwashe mutane abinci yana kai ka ga manzala ce to iya guri in baka wani lakani sai lakani kuma to su abu hurera su kuma dama su habbai dan abin da aka ce musu wannan lakani ne to suna san shi kenan ya ce to ce ka san suratul baqara akwai ayatul kursi a cikin ce kwarai ko akwai ayatul kursi ya ce to ka karanta ta in zaka yi barci in dai ka karanta ta za ka kwanta to shaidan ba zai kusance ka ba fala ya zalu ma aka minan layi hafizun hatta tusbiya Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba yana mai turowa mala'ika wanda zai kula da kai fala ya karabu ka shaidan shaidan ba zai kusance ka ba har sai ka waye gari abu hurera washe gari da safe zo ya ga wa manzo Allah manzo ya tambaye shi ko karata da shi ya ce gashi gashi ya zo shi amma kuma ni zancen nan wanda da yake muna banza na ce mu shirya bakin shi kalima amma daga karshe ya bani na lakani ya ce ga mu in shi ce ya ce mun kaza ce mun kaza ce mun kaza ce kwarai gaskiya ya gaya maka amma dai shi din cikakken makareci ne wannan lakani da ya baka haka ne amma ƙarya yake wa huwa kazubun wato cikakken makareci ne to don haka duk wanda yake karanta ayatul kursi in zai kwanta ya barci to sun yi hannun riga da shi da shaidan sai dai in bai karanta ta ba daidai ka karanta ayatul kursi karfe goma za ka kwanta kuma ka ga sai karfe takwas ta sai ka tashi shedan yayi ta nasara a kanka to ba karanta ta da kyau ba ko ba ka yi ikhlasi ba cikin karanta ta amma dai haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa warruka da kuma wato karanta aya ɗaya ko aya biyu ko sama da biyu akan huska wanda take ta tawaida babu laifi idan ya zamanto malami ne mai ruqiya idan wani aljani ya taba shi ya karanta mai ayoyin da suke ɗauke irin su lau an zanna hadar ƙur'an alaja bane irin su a fahasitum annama khalaqnakum irin su amanar rasul irin su ayatul kursi to babu laifi shi ma a yi shi ala wajihin ruka kenan kan huska wanda take ta tawaida wal istidlal sannan kuma hakanan babu laifi mutumin da yake da kwai janaba ya karanta aya ɗaya ko aya biyu da makamantansu akan huska wanda take ta neman kafa hujja ta neman kafa dalili wato al-istidlal shine idan aka yi maka tambaya aka ce wani malam menene yasa aka yi kaza aka yi kaza ka ce to ai dalili shine Allah ta'ala ya ce kaza a cikin alkur'ani ka kawo aya ka buga a guri amma kar ka yi ƙwarsi jefa kai aya ga abin da take ni saboda ka san duk wanda suke gurin ka kusan yawanci awam ne su inda zaka dan caccabka larabcin ka ba daga karshe ka ce Allah ya ce za su je sadakallahu alazim da zamanto ayar lalle ta dace da wannan fatawar da aka maka to wannan shi ma babu laifi na'am wa dukhulil masjid hakanan kuma haramu ne mutumin da yake da kwai janaba ya shiga masallaci ko da gittawa ce da ita ciki ba wai ya zauna ba ko da gittawa ce zai baya halitta ya shiga masallaci wal mukusi fihi da kuma zama a cikin masallaci shi ma wannan baya halitta ga mutumin da yake da kwai janaba amma mace wanda take cikin jini na al'ada babu laifi ta shiga masallaci ta zauna saboda waɗansu lakcoci da ake yi irin fi ramadana au fi kharij ramadan a cikin watan ramadan ko a wajen ramadan duka babu laifi idan ya zamanto jini na al'ada ne saboda jini na al'ada ba ita ce ta dora a kanta ba don haka ba ta da lokacin sauke shi sai Allah ta'ala ya ɗauke shi na'am
wal ghusl min al janabati mustamilun ala fara'ida wa sunanin wa fada'ila
wal ghusl min al janabati wanka na janaba mustamilun ala fara'ida ya kunshi farilloli wa sunanin da sunnoni wa fada'ila da mustahabbai
فأما الفرائضه فخمسة نية رفع الحدث الأكبر وتعميم ظاهر الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والموالاة نعم فأما فرائضه أما فرلين وانكا نجنبا ko farle na wanka kowane irin wanka saboda wanka na janaba da wanka na yankewar jini na biyi da wanka na yankewar jini na al'ada da wanka na mamaci din siffarsu guda ɗaya ce bambancin da yake tsakankaninsu ita ce niyya an gane da kyau wankan juma'a in mutum zai yi shi irin wankan janaba ne wankan juma'a in mutum zai yi shi irin wankan idi ne ba su da bambanci iya bambancinsu shine anniya niyyatu raf'il hadathil akbar kaga idan mutum zai wanka na janaba zai yi niyyar dokewa kari wanda yake mai girma a tattare da shi wannan niyya kenan innamal a'malu binniyat hakanan baiwar Allah musulma idan za ta yi wanka saboda yankewar jini na biki ko jini na al'ada shine za ta yi niyyar dokewa karin wannan babba daga jikinta sai kuma na biyu wa ta'amimu zahir jasadi bil ma'i da gangama wato zahirin jiki bilma'i da ruwa ya zamanto ko ina a gangan jiki na bawan Allah musulmi ko baiwar Allah musulma ya zamanto ruwa ya taba shi inda zai zamanto zai iya tabawa kenan ko ina bayan shi ne cikin shi ne duk ko ina na zahirinsa ya zamanto ruwa ya taba shi sai kuma na uku wadarku da cuccuɗawa inda mutum yake da iko akan cuccuɗawa don akwai gurin da mutum ba zai iya cuccuɗa shi ba daga jikinsa akwai irin su tsakiyar gadon baya da sauransu na lokacin za a ga cewa da dama-dama dai ake yi kawai to inda ya zama to mutum yana da iko akan ya cuccuɗa a jikinsa to wannan shi ma farilla ne wata khalilu sha'ari sai kuma farilla ta hudu cikin farillai na wanka shine tsatsefewa gashi na jikin bawan Allah musulmi lokacin da yake cikin wanka na farali idan akwai gashi a kan shi ya tsatsefe shi da kyau ta yanda ruwa zai iya shiga ƙarƙashin wannan gashin idan ya zamanto Allah ta'ala ya arzuta shi da gemanya to shi ma ya tsatsefe gemanyar nan ta yadda ruwa zai jika wato haɓa shi da kyau idan ya zamanto yana da gashi na hamata ya tsatsefe gashin nan da kyau ruwa ya shiga wato ƙarƙashin fatar da gashin yake kanta idan yana da gashi na gaba haka nan duka ya tsatsefe da kyau to wannan shine takhalilu sha'ar wannan shi ma farilla ne daga cikin farilloli na wanka wal muwalat sannan kuma farilla ta biyar ta ƙarshe shine al muwalat har haɗawa ta yadda zai zamanto ya yi wannan wankan nashi a jere ba tare da ya rarraba ba rarrabawa wanda cike mai muni inda zai zamanto yanzu yana cikin wankan ya fara wankan wani ya kira shi a salula kikirkikir ya dauka alo eh abokina gani nan yanzu ku shishira yanzu nan da minti arba'in ina zuwa to yoga ta nan wata ba ni ita ba ni kaga ba wanka yake ba an gane sai ya zama to ya yi a hankali ya yi wanka in ma zai shiga ban ɗaki ya sa mada'abi don karma wani ya dame shi da kira ko wata ta dame shi da kira kar ya damu da surutu na heli ya tsaya ya wankan shi akan ya yi alfauru shine almuwala ta kenan har haɗawa
وأما سننه فأربعة البدو بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ومسه سماخ الأذنين والمرمضة والاستنشاق وأما سننه فأربعة أما سنوني نوانكا فأربعة guda hudu ne abubuwan da aka sunanta aikata su a cikin wanka guda hudu ne kacal na farko albada'u bi ghasil yadaini farawa da wankewa hannaye guda biyu qabla idkhalihima fil ina'i kafin shigar da su a cikin akushi din da mai wanka zai yi amfani da shi wanda ya ciko ruwa a ciki idan ya zama to mutum ya ciko ruwa a bokici to kafin ya fara tsinduma hannayen shi a cikin wannan bokacin to ya wanke hannayen shi sau uku kafin ya fara tsinduma hannayen nashi wannan shi ma sunna ne na'am wa mashu simakhil udunain sai kuma sunna ta biyu shine da shafar ƙohohi na kunnaye guda biyu to yanzu wannan ƙoha ta kunne da abin da ya shafi wannan falfala ta kunne dukkan su shafar shi shi ma sunna ne a cikin wanka kamar yadda a cikin alwala ma sunna ne ko wal madatu wal istinshaq da kuma kurkurar baki da shaƙa ruwa a hanci wannan shi ma sunna ne a cikin wankan da mutum dai na'am وأما فضائله فسبعة التسمية والبدء بغسل ما على بدنه من الأذى ثم الوضوء كاملا مرة مرة وينوي به رفع الجنابة عن تلك الأعضاء
وأما فضائله فسبعة أما مستحبين وانكا قدا بقين نفرق التسمية yin basmala lokacin da mutum zai fara wanka ya yi bismillah wannan mun ga hadisin cikin bulugul maram yanda malamai suka kai suka kawo a kan shi da kuma yanda kowace hanya cikin hanyoyin da suka tabbatar da yin basmala din bata inganta ba kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a wato Allah ta'ala jikansa da rahama ya faɗa wal bada'u bi ghasli ma ala badanihi da kuma farawa da wankewa abin da yake kan jikinsa min al'aza na wannan datti na wannan maniyi mun gane da kyau thummal wudu'u kamilan marratan marratan sai kuma mustahabbi na gaba shine yin alwalla cikakkiyar alwalla marratan marratan amma kuma zai wanke gababuwan alwallar tashi ne so ɗaiɗai dan ya zo shi bayan ya yi tsarki idan ya gama tsarki mun gane da kyau to in ya zamanto akwai wani guri wanda mani ya taba a jikinsa mustahabbi ne ya fara wanke shi ko da a jikin cinyarsa yake wannan mustahabbi ne ba sunna bane ba farilla ba to bayan yayi wannan kuma sai ya wanke hannayen shi ya dan daddaba hannunsa da kasa ya wanke ya wanke ya wanke so uku ya kurkure bakinsa ya shaka ruwa a hancinsa ya wanke huskar shi ya wanke hannayen shi ya shafi kansa ya wanke kafafuwan shi mun gane da kyau ya shafi kansa ya shafi kunnayensa ya wanke kafafuwan shi kamar yadda dai za a yi alwala to wannan shi ma mustahabbi ne
so guda guda za so guda guda za a yi amma in ya zama to mutum ne wanda bai iya alwala ba wani za a ga cewa idan ya ce yi so guda guda akwai gurin da ruwan ba zai taba ba to sai ya zama to ya yi ko so uku ma wani za ga ya shiga da bulo guda wanka amma kuma ya bata ya bata bulon ga baki dan shi wankan kuma bai ba kyau wani za ga ya shiga da rabin bulo amma kaga yayi wanka ta tas mai kyau wani zai shiga da yan karma amma kaga yayi wanka mai kyau amma ga wanda ya shiga da bulo shi ya lalata ruwa kawai yawwa wa yanwi bihi rafa al janabati an tilka al a'dha'i wa yanwi rafa al janaba yana yin niyyar ɗokewa kari yana niyyar ɗokewa kari an tilkal a daga waɗannan gaɓaɓuwan da yake alwalla bihi da wannan alwallar da yake a lokacin da yake cikin alwalla ba wai zai ce na wai turafa alhadathul asgar bane saboda yanzu alhadathul akbar ne to alhadathul asghar shi kuma ya talasha fil hadathul akbar idan ya zama to an ce wannan sawun giwa ai ya take na zakara ko kai halma na bera ya take eh ya take na zakara dan haka in ya zama to mutum yana da janaba kuma baya da alwala kaga ana zancen janaba ai ba a zancen alwala to in sai ya niyyar dokewa janaba daga waɗannan gababuwan da zai yi musu alwala din na'am ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثا ثم إفاضة ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر والبرو بأعلى بأعالي قبل الأسافل وتقليل الماء مع إحكام الغسل بكسر الحمزة أي تقانه ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثا sannan kuma bayan mutum ya yi alwala alwala wanda take cikakkiya to yana da damar ya wanke kafafuwan shi a cikin wannan alwala yana da damar ya jinkirta wanke su kamar yadda a lokacin da muke karatu cikin umdatul ahkami mun karanta hadisi na nana Aisha wanda shi hadisin nana Aisha yana nuni akan cewa ana wankewa kafafu ne a cikin alwala a lokacin da mutum yake alwala kuma mun karanta hadisin nana Maimunat wanda ita ma iyalin ma'aiki ce wanda shi kuma wannan hadisin yana nuni akan cewa ma'aiki ya jinkirta wankewa kafafuwan shi har karshen wankan su sannan ya wanke su wanda wannan irin su al-Imam Ibn Daqiq al-Eid cikin littafin Ihkamul Ahkam wato sun yi jam'i tsakankanin waɗannan hadisan guda biyu ya zamanto ban ɗakin da mutum zai yi wanka a cikin sa ban ɗaki ne wanda yake da kwai teras ko yake da kwai karo ban ɗaki ne mai kyau to sai ya amfani da hadisin na Aisha radiyallahu anha ya gabatar da wankewa kafafuwan nashi a cikin alwala mun gane da kyau idan kuma ya zama ban ɗakin da zai wanka a cikin sa ban ɗaki ne irin na tsahi wanda sun kai shekara 100 a duniya irin ban ɗaki ne wanda yake ƙasa caɓi ne to in ya tafi in zai yi wanka to sai ya jinkirta wankewa kafafuwan nashi sai a ƙarshen wankan shi sai ya wanke mun gane da kyau to shine yace thumma ifadatul mayi ala ra'sihi thalathan to bayan ya gama wannan alwala yanzu kuma ibadar da zai ciru zuwa gare ta shine zai zuba ruwa akan kanshi thalathan sau uku kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace amma ana fa ufidu ala ra'si thalatha wa ashara bi yadayhi kiltayhima hadithin jubair ibn mud'im wanda yana cikin sahih bukhari ya ce sun mai ifadatul mari ala ra'asihi thalathan sannan kuma sai ya kwarara ruwa akan kanshi thalathan sau uku sun mai ifadatul mari ala shiqihi al-ayman qabla al-aysar sannan kuma sai ya kwarara ruwa akan bangaren jikin shi na dama sai ya zuba ruwa akan bangaren jikin shi na dama kafin ya kwarara ruwa akan bangaren jikin shi na hagu mun gane da kyau wato albadau bil mayamin kenan farawa da bangaren dama wanda wannan shi ma yana daga cikin mustahabbai saboda hadithin na na Aisha radiyallahu anha wanda mun karanta shi cikin umdatul ahkami sannan kuma kwana-kwanan nan dinnan mun karanta shi cikin littafin bulugul maram kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa buhurihi wa fi sha'anihi kulli da kuma hadithin ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ibda'u bi mayaminikum na'am wal bada'u bil a'ali qabla al asafil sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na wanka farawa da wankewa saman jiki kafin a wanke kasan jiki wannan shi ma mustahabbi ne ba wajibi bane wata ƙalilul ma'i da kuma yin amfani da ruwa ɗan kaɗan da karanta ruwa ma'a ihkamil ghasli tare da kyautata wankewa gaɓaɓon a lokacin da mutum yake wanka ba wai buƙatar da ake ba shine ka yi amfani da ruwa mai yawa a'a ya zamanto kaɗan da magani ya fi da yawa ba amfani inda za ka shiga da bokaci biyar amma sai zamanto kawai gabaki ɗaya fata-fata ne kai mun gane da kyau da kila za ka hoto kawai dauda ce ka tasa kai kadai ka raka jibi to wanda ka tsaya da bokaci guda daya ka kyautata wankewa wannan gababuwa ka yi wanka mai kyau da tsafta ka ce a neman kana abiya huce minti biyu yana shiga kawai fara ruwan ne yake a jikin shi sai ya fito kuma ya tada dauda yanzu yana wari a cikin jama'a ya ce yanzu nan ne wanka sai dai in wani ne yake wari duka dauda ce ya tasa ya zama to ya hayyaci mutane kuma da kawai yanzu ne wanka bi kasri alhamza da yi wa alhamza wasali kasa ma ihkami ba ahkami ba idan aka ce ahkam yanzu jam'i ne na alhukum ahkam ihkam shi kuma wato masdari ne na ahkama yuhkimu ihkaman mun gane kyau ahkama ma'ana atkana yutkinu itkanan atkana yutkinu itkanan ahkama yuhkimu ihkaman yawwala ai itikanihi shine kyautata wannan wanka din zamanto mutum ya kyautata wannan wankan nashi kar ya zamanto wato bai wanke babuwan nan nashi da kyau ma ihkami da ghasli tare da kyautata wankewa waɗannan gababuwan nashi wallahu a'lamu Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani dangane da daidai abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya